الله الله غفور
اللهم صل عليه يا نسي صل عليه وزيده اللهم صل عليه يا نسي صل عليه وزيده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a mun haɗu yau a karatun da muka saba gabatarwa mai taken taskar sufanci wanda a cikin waɗannan karatu muke bayyana ma 'yan uwa menene tasawuf kuma menene manhaji na tasawuf kuma menene makarantar tasawuf fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ya zama dole duk wanda bai san abu ba to ya tambayi ma'abota wannan bangare din domin ya sani mulakhasi na abubuwan da muke gabatarwa ko ko in ce abubuwan da muka yi a baya shine sufanci shine gyara tafiya da gyara zuciya da yakan nafsu akan munanan ayyuka da gina nafsu akan kyawawan ayyuka na nagarta da kuma misalta umarnin Allah da hannuwa da hannun Allah da tabbatuwa akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin karatuttukan da muka yi a baya daga cikin ta'arifin da muka ɗauka na tasawuf a cikin ta'arifin maulana shehu abdulkadir jilani radiyallahu anhu mun karanta cewa tasawuf abu guda hudu ne at-taubatu as-safa'u al-wilayatu al-fana to idan muka dauki cewa at-taubatu shine awwalul khutwa lis-sayri ila Allah ma'ana mataki na farko domin tafiya gurin Allah ta'ala to za mu gina karatunmu akan wannan ta'arifi din za mu dawo zuwa ga attauba mu ga menene tuba yaya za a yi mu tuba kuma yaya za a yi mu tafi zuwa ga Allah ta'ala Allah yana son mu sabila da inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin Allah yana son mutane masu tuba kuma Allah yana son mutane masu tsarkaka daga zunubansu to idan muka ɗauka za mu ga kafin mutum kafin mu ɗauki attauba mu fara bayani akan attauba za mu ga kafin mutum ya zo ga tuba sai ya samu alyaqaza abinda ake nufi da alyaqaza shine faɗaka mutum ya farfado daga mafarkin da yake ciki akan duniya sabila da duniya mafarki ne shi rayuwar duniya kamar mutum yana kwance ne yana ta mafarki mafarke idan ya farfado to ya mutu kenan sai ya ga ya farfado to yaya za a yi mutum ya samu alyaqazatu daga naumul gafla mutum hakika kamar yadda muka sani mutum yana cikin sasari na wasu abubuwan da a rayuwar duniya su suka rufe masa ido gaba daya gabarin ganin alhaqa'iq shine wannan rayuwa da yake yi da jin daɗin da yake so ya ba ma rayuwa da kuma duniyan da ke ganin ta kaman ba za ta ƙare mishi ba to wannan ya ƙaza Allah ya umarci ya kira mutane dangane da su farfado daga ruɗi irin na duniya Allah yana faɗa mana a cikin alƙur'ani wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynak Allah yana ce ka ba da haƙuri maranka tare da wanda suke zikiri safe da yamma karka karkata zuwa ga wanda suke jin daɗin duniya wanda aka ba su duniya sannan zuciyanka ya rafkana al'amarinka ya zaman tora muko gaba ɗaya a wani ayan Allah Ubangiji yana cewa ya alamuna zahiran min alhayati duniya wahum an akhiratihum wahum an akhiratihum ghafilun sun san zahirin rayuwar duniya amma dangane da lahira sun ma- sun rafkana idan su baya ganin ajaib na imani da ubangiji kunnan su baya jin ayoyi wanda da su ratsa zukatansu su samu yaƙini na haɗuwa da ubangiji dalilin haka ya sa su mance da duniya sannan shine dai misalin abinda Allah ubangiji yake faɗa mana lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am Allah ya sufanta kafirai kunnan su ya tushe idan su ya rufe da sauransu to haka cikin musulmai ma akwai wanda kunnan su ya toshe idan su ya rufe ya makance kawai duniya suke kallo su kuma kawai sun ɗauki alakansu da ubangiji su kawai shine su yi sallah in sun yi sallah su gama rayuwarsu a duniya su mutu su je su shiga aljanna to ai idan dai iyakanka da manufanka shine ka rayu a duniya ka ji daɗi ka mutu ka je ka shiga aljanna to ai muradinka ba Allah bane ya za a yi muradinka ya zama Allah ka samu al-yaqaza ka gane cewa wannan duniyan fararriya ce ita ma lahiran farar da ita aka yi to yaya za a yi ka harrara daga fararru ka tafi zuwa ga mahalicin fararru Allah Ubangiji kenan to Allah ya sufanta kafirai da ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an akhirati hum ghafilun sun san zahirin rayuwar duniya amma dangane da lahira rafkanannu ne mai alusi yana faɗi cikin daliyarsa da ya yi ma ibnu nasir yana cewa haridan iza masima khasfan jahuhu wa iza yusamu ilahuhu lam yahrudi da ka ga mutum idan an taba alfarmansa ko an zungure shi zai daga jijiyan wuya da murya amma idan abin da ya shafi ubangiji ne da ka gan shi ya nuke kuma ya yi shiru abinsa ma'ana kullum mutum damuwarsa da aulawiyat ɗinsa duka kansa ne yaya zai yi ya bauta ma kansa to ya za ka yi ka samu ya kara dangane da cewa wannan kan naka bautanta kake yi kullum da daddare ka kwana kana bacci awa takwas kana bacci da rana ka tashi ka ci abinci ka wuni kana kasuwa kana neman kuɗi to yaushe ka bauta ma Allah ai duka bautan kanka kake yi kenan daga ka jiyar da ita daɗi sai ka nema mata abin da za ta ci sai ka barta ta kwanta ta huta ta yi bacci to ya za ka samu aliyaqaba na'am sannan Allah ubangiji ayoyin da Allah yake bayani akan al-intibah al-yaqazatu min nawmil ghafala suna da yawa cikin alqur'ani Allah yana cewa wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun rayuwan duniya wargi ne da wasa lahira ita ce gidan rayuwa laukanu ya alamun da a ce su waɗanda suka gafala sun sani Allah Ubangiji har yanzu kaga wannan Allah yana matsala maka duniya da ƙazantan duniya to ya za a yi kabar duniya kana cikin duniya ka fiskanci Ubangijin Allah yana ce ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah kuma ku yi imani da littafin da Allah ya saukarwa manzon Allah to idan muka lura namul gafla yadda zaka tashi daga ita kana tashi daga namul gafla Allah ne ya tashi ka idan kaga ka tashi daga namul gafla ka fiskanci Ubangiji to Allah Ubangiji yana son ka ne kana tashi shikenan sai ka fiskanci at-taubatu tuba ka tuba daga zunubanka gaba daya ka fiskanci Allah kai nadama akan abubuwan da ka aikata da abubuwan da ka rasa su na lokutanka a rayuwar duniya to idan muka ce tashi daga baccin gafala shi ke yi ma mutum damara domin ya yi shiri zuwa ga fiskantan at-tauba tuba zuwa ga Allah to menene at-tauba menene tuba dan da mu ji tuba tuba kullum muna jin sa a alqur'ani muna jin sa a hadisi muna jin sa a maganganun malamai to menene at-tauba a larabci idan aka ce at-tauba tuba shine ar-ruju'u amma kana mazmuman fi shar'i ka bar abin da ka san kana aikatawa wanda shari'a ya zargi wannan abin ila ma huwa mahmudun fi shar'i ka dawo zuwa ga abin da shari'a yake son wannan abu ka bar barna ka dawo cikin as-salah ya ayyuhal ladhina amanu dkhulu fis silmi kaffa ka shigo cikin gyara ka shigo cikin kiran da Allah ubangiji yake yi daga barin cin haram zuwa cin halal daga barin cin dukiyar maraya zuwa cin dukiyar da babu shubha a ciki daga barin cin dukiya ta hanyar albatil wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu bihi ila hukami ka dawo zuwa ga wato duk abin da Allah ya hana ka ka bar shi ka dawo zuwa ga abin da Allah ubangiji yake so wannan shine at-tauba shine ar-ruju shi yasa a larabci ma idan ka duba koda a lugha zaka ga ma'anan at-tauba shine ar-ruju ar-ruju dawowa dawowa zuwa ga Allah annabi Musa lokacin da ya ce rabbi arini anzur ilaik Allah ka nuna min zatinka Allah ya ce lan tarani ba za ka ganni ba walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa taran falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa karra Musa sa'iqa falamma afaqa qala tubtu tubtu ma'anan tubtu shine na dawo gare ka shi yasa wasu malamai daga cikin arufai da yawa wadda suke fassara wato ganin ganin ubangiji a duniya sun tafi akan cewa ai ana ganin ubangiji musa da ya ce tubtu ilaika yayi fana'i ne sai ya ce tubtu ilaika na dawo zuwa gare ka wanda waɗannan yana daga cikin abubuwan da ya shafi mustalahatu na sufaye ko ko wadda musulunci ma ya tabbatar da wannan duk da cewa an yi saɓani akan waɗannan ɓangarorin amma insha Allahu za mu zo kai da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala to at-tauba shine arrujo dawowa daga mummunan aiki zuwa kyakkyawan aiki to idan muka ɗauki wannan attaubatu fi shari'a shine arruju'u min al'amali al-mazmumati ila al'amali al-mahmuda dawowa daga ayyuka abin zargi zuwa ayyuka abin su bilisani shari'a a bangaren shari'a kenan to a bangaren ɗariƙa a wato a gurin muridi ɗan ɗariƙa sufi menene attauba a gurinsa domin shi sufi baya cikin amawa wanda tubansu irin na kowa da kowa ne yana cikin hawasu ne to menene tuba a gurin a ɗariƙa tuba a ɗariƙa shi ne الرجوع عن كل عن كل فعل قبيح إلى كل فعل مليح دعوة daga dukkan ɗabi'a mummuna zuwa ɗabi'a kyakkyawa yana kama da na shari'a ko kuma arruju'u an kulli wasafin daniyin ila tahaqquqi bi kulli wasfin saniyin arruju'u an kulli wasfin daniyin dawa daga dukkan ɗabi'a na ƙasƙanci ila tahaqquqi zuwa hakikantuwa bi kulli wasfin saniyin da ɗabi'a mai kyau mai ƙawa wannan shine ta'arifin attauba a gurin wato a gurin malaman tsariƙa duk da cewa mun riga mun faɗi waɗannan kashe-kashen ba abu ne wadda damu dawo tun da muna ɗaura karatunmu ne akan abin da muka yi shi a baya amma a taubatu bi lisanil haqiqa a gurin mu haƙiƙi idan an ce a tauba me yake nufi yana nufin an tara taqsiraka fi taubatik kullum kana ganin gajiyawanka gajiyawanka a cikin tubanka kana ganin kullum kai mai laifi ne abun Allah kullum kai mai laifi ne abun Allah ko kayi abu sai ka zargi kanka akan aikata wannan abu a gurin mu haƙiƙi kenan koko arruju'u an shuhudil khalqi ila istigraqi fi shuhudil haqqi dawa daga ganin halittu baka ganin halittu kai ka dawo ne ka zama mustagraq ka dulmiya a cikin shuhudul haqqi ganin abinda ubangiji ya yadda da shi a zahiri da baɗini baka ganin komai sai abinda ubangiji ya yadda da shi kuma sai ubangiji wanda wannan shine wannan fana'i ne wannan fana'i ne to tuba yakan iya ɗaukan haka a gurin malaman haƙiƙa ko ko in ce almuhaqqiqun so idan muka duba a da yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kafin mu zo kan hadisai a ayoyin alkur'ani da mu ji Allah yana faɗa mana inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin Allah yana son masu tuba Allah yana son masu tsarkaka daga laifukansu a wani wajen Allah yana ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ya ku muminai ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayanku la'allakum tuflihun ko za ku rabauta to wannan tuba shine arruju'u ilallahi wal luju'u ilai dawa zuwa ga Allah da kuma fakewa zuwa ga abinda Allah ya yarda da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayani cikin maganganunsa da yawa a wani wajen yana ce at-ta'ibu min zambi kamar la zamba lahu wanda yayi laifi ya tuba kaman bai taba yin laifi bane in dai za ka yi laifi ka tuba to kaman baka da laifi ne idan ka yi laifi ka tuba shi yasa suka ce tuban kashi uku ne akwai at-ta'ibu akwai at-tawwabu at-ta'ibu shine wadda idan yayi laifi zai tuba at-tawwabu kuma shine wadda ko da yaushe tubansa ma ya shige kidanye ko da yaushe yawan tuba yake yi har ya samu safa idan muka koma zuwa ga ta'arifin Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani dama daga at-taubatu sai as-safa to yawan tuban yawan tuban ya sa har ya samu as-safa ya shiga cikin innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun to shi at-ta'ibu shine wanda in yayi laifi zai tuba Allah na tuba ka yafin astaghfirullah astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi akwai ruwayoyi da yawa kamar ruwayan abu dawud ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce Allah Ubangiji zai ce bawa na wani ya yi laifi sai ya tuba mala'iku na ku shaida na ya fi masa sai Allah ya sake cewa mala'iku ya ku mala'iku na bawa na wani ya sake tu ya sake laifi he ya san baya da Ubangijin da zai masa gafara sai ni ya zo ya sake tuba mala'iku na ku shaida na gafarta masa sai Allah ya kuma cewa ya ku mala'iku na bawan nan ya sake aikata laifin ya tabbatar yana da ubangiji mai gafarar laifi ni kenan ya tuba ku shaida na gafarta masa ya ku mala'iku na ku shaida wannan bawan duk abin da ya aikata na yafe masa na gafarta masa wannan shine irin gafaran da ubangiji yake yi ma wanda ya tuba sannan a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk wanda ya karanta astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilaihi za a gafarta masa zunubansa ko sun kai cikin duniya za a gafarta masa zunubansa wannan shine irin tuban Allah yadda Allah ke karban tuban bawansa ke karban a cikin wani hadisin Allah yana cewa ya kai dan adam lau ataitani bi qurabil ardi khataya da za ka zo min da laifuka wadda sun kai adadin turbayan ƙasa kuma ka nemi gafara na la ataituka bi qurabiha maghfiratan zan zo maka da gafara kwatankwacin laifinka da a ce da ka zo min da lau balagat zunubuka annana sama da laifukanka sun kai sun tudun su ya je ya tadda sama sannan ka nemi gafara na zan ruguje laifukan na gafarta maka to ashe ba wani laifin da za ka yi a ce Allah ubangiji ba zai tuba ba zai karbi tubanka ba amma sai dai da akwai tuba irin na ami da tuba na khasi da tuba irin na khawasul khawas wanda shine muka yi bayanin sa a tuba a bangaren shari'a tuba a bangaren dariqa da kuma tuba a bangaren haqiqa manzon Allah da kansa yana cewa ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum wa inni la astaghfiru rabbi fil yawmi mi'ata marra ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ni kaina annabi wanda bana da bana laifi wanda Allah ya yafe min afallahu anka ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأكر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله يا يافي من أما وإني لأستغفر ربي في اليوم مئة مرة ina yin tu ina neman gafaran Allah a rana sau ɗari kuma sai na rasulullahi istighfarinsa ɗaya ya fi ibadan kaunu gaba ɗaya ya ce astaghfirullah to ya fi ibadan kaunu gaba ɗaya sabila da girman zuciyansa da ikhlasi irin na zuciyansa kuma dama sirrin karɓuwan ake a gurin ubangiji shine al-ikhlas ikhlasi to ashe ga sayyidina rasulullahi yana tuba shi yasa aka ce sayyidatuna Aisha alaiha salam ta ga irin yadda manzon Allah yake tsawaita ibadu da daddare har kafafuwansa suna kumbura ta ce ya rasulullah kai da Allah ya gafarta maka ka kwanta kai bacci ka hutar da kanka ya rasulullah Allah ya riga ya gafarta maka manzon Allah ya yi murmushi ya ce afala akunu abdan shakura idan Allah ya gafarta mun ba dan zamo bawa mai godiya ba ai sai na gode ma Allah tunda ya ce ya gafarta mun shine al-Imam al-Busairi yake cewa zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami wa shadda min sagabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutraf al-adam to wannan tuban yaya za a yi mu tuba daga laifukan mu tunda kuma mun fahimci cewa wannan tuban shine farkon matakin tafiya gurin Allah ta'ala mutum ya tuba daga laifukansa tunda har Allah Ubangiji yana zargin wanda bai tuba ba cikin suratul hujurat Allah yana cewa wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wanda bai tuba ba yana cikin wanda ya zalunci kansa to yaya za a yi mutuba yaya za a yi mutuba yadda za a yi mutuba malamai sun faɗa mana shuruɗut tauba wanda kuma sun lakhaso mana shuruɗut tauba ɗin nan ne daga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yana nan cikin sunan ibn maja manzon Allah yana cewa innal mu'mina idza aznaba kanat nuktatan sauda a fi qalbihi mumini idan yayi laifi wannan laifin ta zama bakin digo a zuciyarsa hatta ya tuba har sai ya tuba to yaya tuban zai zamo menene sharaɗin tuban a nan kusa-kusa cikin muktasarul akhdari mun ji bayanin da ya mana wa shuruɗu tauba annadamu ala ma fata wan niyyatu alla ya'uda ila dhanbi sharuɗoɗin tuba farko abin da ya kawo yace annadamu ala ma fata yin nadama akan abin da ya wuce yin nadama akan abin da ya shige shi sharaɗi ne lazimi na tuba ka yi nadama a zuciyanka kai ɗan da na sani kai in so shine samu ma kai kuka akan wannan laifi da ka aikata Allah yana son haka shi Allah babu abin da yake so kamar ya gabawa ya zo gabansa bil inkisari wal kudu ya kaskanta ya zube ya faɗi a hadaran ubangiji babu abin da Allah yake so kamar haka to annadamu alama fata yin nadama akan abin da ya shige na laifin da ka aikata sannan muka ce annadamu alama fata shine shine sharadi na farko annadamu alama fata na aikata laifin kaza na yi nadama ya Allah na yi nadama ba zan koma laifin ba an yafe na biyu istighfari istighfar da irin nau'o'in da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai astaghfirullah alazim wa atubu ilai akwai riwayan sa akwai astaghfirullah alazim wa atubu ilai akwai astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wannan wanda wannan sigan shine sigan da kullum muke karanta shi a cikin wazifa akwai nau'o'in istighfari irin na waliyan Allah Maulana Sheikh Ahmadu Tijani ya tabbatar da ya koyar da muridansa wannan istighfari kuma ya ce wannan da abdullahi ibn abbas ya ce manzon Allah ne ya karantar da shi wannan istighfari allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali duk wanda yayi wannan istighfarin ko mun girman laifinsa an yafe masa laifin inda ya karanta so uku bayan kowace sallah ba dai zauna ma da laifi a kansa ba ko ko nau'o'in istighfarin da suke cikin littattafai da yawa اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله أني واجنني بفضلك إنك واسع المغفرة هنا ما إن جنتتشيني ودعت من دلائل الكيراد جزولي يا كاو وانا نوئين استغفاري دي كو نوئين استغفار سيدنا, سيدنا الخضر عليه السلام اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم أت فيه وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ثم لم أوفي لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالدني فيه غيرك وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أذنبته في ضياء النهار أو سواد الليل أو سر أو علانية يا حليم wannan ma ingantacce ne to za ka ga akwai nau'o'in istighfari da yawa wanda a cikinsu akwai kaskantar da kai ga Allah ta'ala da neman gafaran Allah ta'ala da nuna inkisar irin na bawa a gaban Allah ta'ala to mutum idan yana yin yawaita irin waɗannan to waɗannan su awwalul khutwa ne wato farkon mataki ne na tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mun faɗi cewa sharaɗin tuba na farko annadamu nadama na biyu al-istighfaru neman gafara wanda dai shine na faɗa mana an dunkule shi cikin annadamu alama fata kuma mai akhdari ya yi mana babban wasiya wanda wannan wasiyan ya kamata duk wani bawa ya rike wannan wasiya wala ya kula hatta ya hadini Allah fa innahu min alamatu shaqa wal khizlan wa tamsil basira karkace sai Allah ya shirye ni wannan laifuka da nake aikatawa ai shirya na Allah ne sabila da inna Allah ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim dan haka Allah lokacin da ya gafarta mun zambare wannan alama ne na al khizlan tabewa da ɗamsul basira shafewan basira da kuma amincewa wa shirin Allah kuma wala ya'manu makhar Allah illa alqaumil khasirun ba mai amincewa ma kircin Allah ko ko shirin Allah sai wanda yayi asara insha Allah za mu tsaya a nan wajen sai kuma mun haɗu a darasin gaba wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh